الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid na babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna lahadi yinin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar ɗin musulunci watan jimada nil'ula hijira yau na da shekara 446 ya yi daidai da uku ga watan sha ɗaya na miladiya 2024 wannan lissafin ya nuna mana tsakaninmu da ramadan wata hudu kenan kwana 120 ko ƙasa da haka Allah ya kai mu ramadan da imani idan ba a manta ba a wancan mako malin ya mana karatu game da ba a yanka a musulunci a wani gun da aka taɓa yanka wata dabba ba don Allah ba kamar kwatar arna da kwatan yahudawa da kwatan mushirkai to kai ba za ka je ka yanka dabbar ka musulma a wannan guba mun ji bayanai a ƙarƙashin wannan karatu ya tike mu ƙarshen babu za mu tashi a babu mina shirki annadur ya ghairila haka ne ko mina shirki annadur ya ghairila iya daga cikin bakance iya daga cikin shirka yin bakance ba don Allah ba ana go ana gane annadur ya ghairila yin bakance ba don Allah ba wannan kuma shi ne darasinmu na goma tilka ashiratun kamila shi ne darasinmu na goma a wannan littafi annatu shi ne bakance ko Allah yana faɗa cikin suratul insan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira daga cikin siffar bayin Allah na kwarai su masu cika bakance ne bakance kuma shi ne ka yi wa Allah alkawari cewa za ka yi wata ibada har in Allah ya biya maka wata bukatarka. Ana ganewa? Kana neman wani abu, ko kana daruran wani abu, ka ce har in Allah ya taimake ni abin nan ya yi, to zan yi ibada nau'i kaza. Ko kuma har in abin nan Allah ya taimake ni bai yiwu ba, zan yi wa Allah aikin ɗa'a iri abu kaza. to wannan shine bakanci ko neman aure ko neman aihuwa ko cin jarabawa ko neman aiki ko samun muhalli ko duk abin da ya kama da wannan Allah har in dai bukatar nan ta biya to zan yi ibada nau'i kaza wannan shine annadu kuma wajibi ne idan kai wannan bakanci ka cika shi har in Allah ya biya maka bukata kuma har ma malamai suke cewa ko da mutuwa kai to waliyanka dole su cika wannan alƙawari magadanka ko azumi ne kace za ka yi azumi kaza ba kai ba ka mutu to wajibin iyalanka ne su ma wannan azumi ana fahimtar wannan to yin bakancan dan wani Allah shirka ne kai bakance amma bakancan ba da Allah ba da wani Allah har in zuwa bokan nan da yake har in bukatar ta biya abun boka to zai abu kaza na ibada to shirka ne ana ganewa ko kuma a'a ka yi bakancan da wani Allah ka ce in Allah ya biya ma bukata za ka yi nau'in abu kaza amma shi amma abin abin haɗa Allah da wani ne abin kafirci ne ko shirka ne to haka bai halatta ba ana fahimta wa qauluhu ta'ala qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala yake cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira su bayin Allah na kwarai daga cikin siffarsu da ake gane su yuhu da bin nadir ne suna cika albakanci duk inda suka yi bakanci suna cikawa an gane ku Allah idan ka yi min kaza zan yi kaza to zai yi Allah idan ka raba ni da abu kaza zan yi abu kaza to zai yi duk muminin kwarai iya cika bakance kamar yadda wannan ayar tabbatar wai kafu na kuma suna jin tsoro na wani yini wanda sharhu mustatira yinin sharrinsa ga kafirai ko wanda suka ji wa Allah ba daidai ba mai yaduwa ne shi ne yinin alkiyama ke fantsamuwa yake yi duk wanda ba mutumin kirki ba bala'in alkiyama su ya ce masu ya kama shi to suna jin tsoron wannan yinin yasa suke kokarin cika bakance kuma suke kokarin biwa Allah da'a da biyayya gurgurdan ikonsu wa kauluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa wa ma an faƙatu min nafaƙa au nazartu min nazirin fa inna Allah ya alam wa ma lizalimin min ansar suratul baqara aya mai namba ta 270 Allah yake cewa wa ma an faƙatu min nafaƙa ba wani abin da za ku ciyar na ciyarwa ko min kankantarsa an ce nafaƙa bin nakira ko mun kankanta ciyarwa kuma ko mun yawanta ta shigo ciki duk abin da kuka bayar dan Allah kuka ciyar dan Allah ko menene shi shine wa ma an faqatu min nafaqa ko loma ɗaya Allah ya hore ma ka bema wa wani ko buhu Allah ya hore ma ka ɗauka ka biya wa wani duk dai ɗan abin da Allah ya hore ma mai yawa ne ko ba in dai kai wannan dan Allah aw nazartu min nazri ko suka yi bakance daga cikin bakance da suke na rayuwarsu to Allah ya ce fa inna Allah ya alam to Allah ya san wannan duk abin da ka bayar don Allah to Allah ya sani kuma zai masa kayya a kansa in ma ka yi bakanci a zuciyarka ba wanda ka faɗawa to Allah ya sani ana fahimtar wannan duk abin da ka ɓoye a zuciyarka to Allah ya sani to musamman ma game da sadaka da kyauta ɗin an fi so a ɓoye ma an fi so ba wanda ya sani har in kyauta ce normally ko sadaka haka ta taimako da agaji in za ka iya ka daure kar wani gani an bayyanta in za ka iya ka daure kar wani ci don domin littafin da Allah ta'ala yake sajjala yake rubuta sunayen masu aikin ibada littafi guda biyu ne akwai abin da suke ce masa diwanu sirri akwai kuma diwanu alani diwanu sirri shine duk abin da ka yi wanda daga Allah sai kai kai ta sunan ka iya wannan littafi an bayyanta ka ba wa ne ka taimaki wa ne ka toshe matsala a can ka gyara su amma ba wanda ya sani daga kai sai Allah ka to sunanka da wannan aikin iya diwanul sirr an bayyanta akwai diwanul alaniya shi kuma diwanul alaniya iya da bangare guda biyu idan ka bayyana aikinka wani ya gani ko wani ya sani to iya littafin da ake ce masa diwanul alaniya shi kuma bayyana wa takaci za ta sa a san matsayin aikinka in ka bayyana don a yabe ka to Allah ba zai karba ba in ka bayyana don a ce ka burge ko baya kai to ba ruwan Allah da wani aikin in kuma ka bayyana don a ganka a kwaikwaye ka wajen aikin alkhairi to Allah zai karba amma ladanka ba zai kai wancan ba kun bai janna shine ma'anar wa ma an faqatu min nafaqatin aw nazartu min nadhrin fa inna Allah ya'lam so da ya kamata 'yan uwa mu koyi koyi aikin alkhairi iya da kyau duk aikin da kai na alkhairi ka boye shi to ladansa ya yafi girma a gun Allah akan aikin da ka bayyana saboda ka ɓoye aikin alkhairi iya kashewa bawa matsaloli da yawa abun Allah inda Allah zai fishi da kai kana ƙoƙarin ciyarwa da kyauta a suru ba wanda ya sani to wannan fishin Allah zai ɗauke shi Allah zai yarda da kai Allah zai yafe ma Allah zai magafara kuma kai ma Allah zai dinga biya ma bukatar ka asur ba wanda ya sani an fahimta nan saboda ka ɓoye aikin alkhairi yana da kyau yana da kyau amma a cikin bayyanawa akwai haɗari shedan iya iya lallabo ka ya sa kai ba dan Allah ba shikenan ko magana ta kare wani malami yana ba mu labari cewa akwai wani bawan Allah mahaddacin alkur'ani ne da daddare kullum iya tashi iya sallan dare da tilawun alkur'ani da ya gaji washe gari sai dora haka yake yi to wata rana iya sallan dare nan sai ji makocinsa motsin makocinsa kamar zai tashi sai shi dan ya zo ya kai mai ziyara ya ci kaga ai ga makocinka wanda zai tashi ka dan daga murya mana ko ka canje murya ya ji ka an bayyana shi dan ya kamai wannan harin sai dan canje murya dan makoci na sai ji da wannan niyyar iya haka sai gane cewa shi dan fa zai rinjaye sai ya dawo da niyyarsa mai kyau sai kau da wannan tunanin sai ya dawo da niyyarsa mai kyau da ya gama sallar sai ya kwanta irin baccin nan kafin asuba sai ya mafarki kiyama ta tashi sai aka ce duk masu haddace mu duk masu saukan alkur'ani masu katama katama ta alkur'ani su je ga gun da suke karɓar sakamakon su ya je gun ana ta baiwa ma'addatan qur'ani masu yawan sauki qur'ani ana ba su ladan su shi ma sai aka ebo mai ladan sai aka ba su amma sai ya ga wata saukar da yayi an ba shi ladan amma bai cika ba kamar buhuna ne misali a ba kamar buhu goma a cike amma ka ga wani kuma bai cika ba a mafarkin sai yake tambaya sai yake cewa a'a ya naga sauran waɗannan a cike a cike amma wannan ɗaya kuma na ga yayi gibi bai ci gaba sai yake ce akwai lokacin da kake sallar dare sai ka ji motsin makocinka sai ka canja murya don makocinka ya ji to iya wannan canja murya da kai don makocinka ya ji Allah baya so an kwashe shi daga cikin ladan yasa wannan bai ci gaba an fahimta ku duba karatun Qur'ani ne ba kuma a cikin dare yake yanzu kuma a cikin sallah yake yanzu amma da shi dan ya kama ya hari yayi dan makocin sa ya ci sai Allah ya ce baya san wannan iyagun baya so tunda an mai tarayya da wuri tunda aikin dan Allah ake ba dan wani ake yasa babu asara da ta kai asara illa aikin da ake dan Allah kai shi dan wani wannan ya fi komai asara a rayuwar shi wannan ɗin da kai dai shi wallahi ba abin da zai yi maka ba abin da zai yi maka in kuma ka yi don ka birge shi ko ka samu fada a gunsa ɗan adam ne ka ƙirga mu kwana wata sai kun fata da shi wata sai a ganku a ranar da shi in dai aikin addini ne ka dinga roƙon Allah ya baka ikon yi da shi in Allah ya taimake kana yi don Allah to kai alhamdulillah amma har in kana yi don wani ko don wata manufa to sai ka mutu za ka sha mamaki duk abin da ake samu na rabo da alkairi da lada da kaza da kaza wallahi ba ka yi ciki ba ka yi tun da mazan Allah ya yi bayani a hadisi cewa Allah ta'ala ya ce hadisi al-Qudus ni ne mawadaci game da amin tarayya na wadata akan haɗa ni da wani wajen aiki duk wanda ya haɗa ni da wani a aikin da ake da ni ji Allah to tarakta huwa shirka na bar shi da abin da yi min tare da shi je shi ne biya shi amma ni Allah in ji Allah ba zan biya shi ko manzon Allah ke ce iyyakum washirkul asghar ina jan kunnen ku ka shedin ku da karamar shirka sahabbai suka ce wa mashirkul asghar ya rasulullah manzon Allah ne karamar shirka kuwa sai ce ariya'u riya yi ba dan Allah ba ita ce karamar shirka an fahimci wannan saboda ka mu dage yayan uwa mu sabarwa kanmu yin abu a koyi mu sabarwa kanmu koyi aikin alkai iya da kyau Allah ta'ala ya ba mu iko iyawa a suratu ali imran aya mai namba ta 270 wa fi sahih an aisha a cikin littafin bukari daga ummul mu'min na aisha Allah ta'ala ya kare dare ta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجي النبي رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي من نظر أن يطيع الله فليطيعه duk wanda ya bakanci akan zai yi wa Allah da'a to je zartar da bakancinsa nayi kaza zan yi azumi in na samu kaza zan yi sadaka da nau'i kaza in dai kai bakance dan da'a wa Allah manzo Allah ce ka je ka zartar abinda ake so kenan amma wa man nazara an yasiyahu fala yasiya fala yasiya duk wanda yi bakance akan sabon Allah to kare yi ai in Allah ya sa na samu kaza to sai an kwana ana kira sai an kwana ana cashewa to karka yi wannan ko da Allah ya biya ma bukatar karka yi an fahimci wannan kai bakance amma bakancin da'a ce ga Allah ka zartar kai bakance amma bakancin sabawa Allah ne karka yi an fahimci wannan fiye masail malici akwai masail cikin wannan babi wujubul wafa bin nadr wajibcin cika bakanci har in Allah ya biya ma bukatar ka abinda ka alƙawara tawa kanka sai kayi an bai janna sai kayi duk abinda ka ibo sai kayi har ma malamai sun ce ko ka mutu baka yi bata waliyanka da magadanka dole su yi ma wani abu ko azumi ne ko sadaka ne ko ma mene ne an bai mita asaniya idza sabata kaunuhu ibada lillah fasarufuhu ila ghairihi shirk yayin da bakance zamto ibada ce ake wa Allah amma an ka juya ibadar zuwa ga wani Allah to kai shirka an kai bakance dan wani Allah to kai shirka as-salisa mas'ala na uku anna an-nadhr al-ma'siya la yajuzu al-wafa' bih kai bakance amma cikin bakancin akwai saban Allah to karka cika shi kai bakance cikin sa da saban Allah to haramu ne ka aikata wannan bakance din babu mina shirki al-isti'aza bi ghairillah malici iya daga cikin shirka neman tsari da wani Allah an bayyana neman tsari gawa ga wani Allah yasa an za a neman tsari da Allah ake neman tsari a'udhu billahi ake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala yake cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru an yahduru an gane ko in za ka nemi tsari da Allah yake nemi tsari ga mana nan Maryam ai lokacin da mala'ika Jibril ya fito mata a surar ɗan adam an gane ko ta fita bayan gari an gane ko arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka yace ina neman tsarin Allah mai rahama da kai ina son Allah ya mun tsari da kai in kunta taqiya har in kai mai tsoron Allah ne ka tafi ka bani gobe na san gani a lokacin ba ta san mala'ika ba a surar dan adam yake mata kuma tana budurwa wanda ko aure ba ta da shi kuma ta fita bayan gari ta kebance kanta ko sai bayyana a gari ta an gane ko sai ta nemi mai tsarin Allah kada ya cutar da ita ga annabi su alaihi salam lokacin da imratul aziz ta kulle kofofi ta nemi ya yi abu kaza da ita ba kowa sai ita sai yi sai Allah wa gallakatil abuwa ko wa qalata haytalak me yace qala ma'azama sai ce a'udhu billah tace ga gobe a kulle kai nake jira na kimtsa dan kai sai ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah ki yasa ka koyi dukkan wata risk da ka shiga to ka nemi tsarin Allah tukun karka tuna wata dabara karka tuna wani abu a ka kai matsalar kai tsaye zuwa ga Allah shi ke da iko akan komai shi ke da ikon ya take duk abin da zai take ba zai motsa ana fahimtar wannan saboda ka nemi tsani da wani Allah ba Allah ba to shirka ne an fahimta kan mota ya kwace ka ce kaza baka ce Allah ba to an da matsala ka je faduwa ka kama sunan wani ba Allah ba an har da matsala wannan shine gaskiyar magana yawa akwai su da yawa akwai su da yawa yawa a kama sunan wani kaza kaza din nan dan an ga wata bala'i ta doso ba daidai bane wannan shirka ne kaba Allah kadai ake kamawa yayin musiba an bayyana shine isti'aza ga annabawa na kama ku musalansa da manya-manyan bayin Allah in abu ya taso wanda ya fi ƙarfinsu a zahiri sa ɗahi da Allah shi kira maliki cewa wa ƙaunullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala ne ke cewa wa annahu rijalun wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu yadda al'amarin yake kana rijalun min al-ins akwai wa'ansu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna bi rijalin min al-jinni suna neman tsari daga wa'ansu mazaje daga aljanu mutane ne amma suna neman tsari agun aljanu ba agun Allah ba an gane ko a kama sunan wani aljani ko a baka wurin wani aljani ko abin da ya kama da wani da mutane daga cikin mutane akwai masu irin wannan maimakon su nemi tsari ga Allah he su nemi tsari da aljani an fahimta sai Allah ce fazaduhum rahaqa neman tsarin su da aljanu sai ƙara musu dimuwa sai ƙara musu shiga cikin damuwa ya ƙara musu tsoro tunda aljani ba abin da zai yi ma shi ma bawan Allah ne bai isa ya cutar da kai ba bai isa ya amfani da kai ba Allah ne kawai yake da wannan ikon yasa ya ce wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa har in Allah ya shafe ka da wata damuwa ba mai yayi ma damuwar su shi shi kadai zai yayi ma damuwa dan adam bai isa ya dauke ma damuwa ballantana wani aljini Allah kadai yake da ikon daukewa ba wasa damuwa a lokacin da yake yasa duk abin da za ka yi ka kai ƙaran matsalarka zuwa ga Allah shi ne lata ko zo siratun walanin ba ya gingidi ba ya bashi kuma iyajin mai roƙonsa a duk lokacin da ya roƙe shi wa iza sa alaka ibadi a nifa in ya ƙari ujibu da'awata da'i iza da'a duk lokacin da mai kira ya kira ni ina ji haka Allah ya ji an fahimta ka koyi kai ƙaran matsalarka zuwa ga Allah an gane ko ka koyi kai ƙaran damuwarka zuwa ga Allah wannan shine gaba ta imani wanda ya kamata kowane musulmi ya rike sai malik ke cewa a suratul jinni aya mai namba ta shida an khawla binti hakim daga sahabiya khawla binti hakim Allah ya kare da ita qala take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzila duk wanda ya sauka a wani gu bakunta ka je a'a canjin gun aiki aka ma ka je bakunta ka je sabon zuwa gun lokacin ka je a gojeji ka je a gona ka je a kana tafiya ne ka tsaya duk inda ka tsinci kanka a matsayinka na musulmi faƙala ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min shari ma khalaq daga cikin sharrin abin da ka halitta ya Allah in dai ka je gu ka furta wannan addu'ar ka faɗa da bakinka manzo Allah ce lam yaturruhu lam yaturruhu shay hatta yartahila min manzilihi zalika ba abin da zai cuce da ya sai ya bar wannan gun ya je wannan ya tafi amma inda duk inda ka je ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq to ba abin da zai jije gawo ko tsakar jeji ne ko tsakar dare ne an fahimta ko wani kulle-kulle aka yi kafin kaje ko wani binne-binne aka yi kafin kaje inda Allah ya baka iko karanta wannan zikirin to ba abin da zai cuce ka an fahimta kaga wani yana da kyau mu haddace iyalan mu su haddace duk inda ka je duk inda ka tsinci kanka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq shikenan duk wani abu na cutarwa manzala ce ba abin da zai cutar da kai hatta yar tahila min manzilihi zalika har sai ka bar wannan gun ka tafi wani gun kuma can din ba kai ba wai Allah wani abu ya same ka an ce akwai wani sahabi wani kunama ne ko miciji ya cije shi ya zo wajen manzala ke faɗa masa ya ce anya da safe ka karanta wannan zikirin kuwa ya ce ya rasulullah Allah ya karanta ya ce a ka gani kuwa alƙawari ne na Allah inda ya karanta wani babu zai cutar da kai inda ya cutarwa ce wallahi ba mai cutar da kai gahi da sauki a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq amma in janna wannan daga manzon Allah ne wannan sallallahu alaihi wasallam daga bakin mu'minin Aisha Allah ya kare da ita hadisin ya cikin littafin sahih muslim fi masail al-ula tafsir ayatul jin man ji tafsirar wancan wa annahu kana rijalun min al-insi ko يعوذون برجال من الجن الثانيه كونه من الشرك neman tsari da wani Allah shirka ne kama sunan wani bawa a yayin bala'i to wannan kama sunan da kai masa shirka الثالثة نوك الاستدلال على ذلك بحديث بالحديث an samu istidlali kafa dalili a bangaren wannan bisa wani hadisi li'anna ulama domin su malamai yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghayra makhluqa cewa kalmomin Allah ba halittattu bane kalmar Allah ba halittacciya bace ba an gane ko kalmar Allah siffa ce kamar Qur'ani siffan Allah ne ba halittan Allah bane Qur'ani ba halitta bane siffa ce an gane ko maganan Allah siffa ce ta Allah subhanahu wataala qalu suka ce li'anar isti'aza bi makhluk shirk domin neman tsari da abin halitta shirka ne an gane ko kaga da kalimatullah da qur'ani duk ba halitta bane siffa ce ta Allah an bai janna da kyau wani fiqhu ne ya shigo da shi a cikin wannan tunda an ce neman tsari da wani Allah shirka ne ko to ashe kaga kalmar Allah idan halitta ce a wani Allah ce kenan kamar yadda kake halitta wani Allah ashe kalmar Allah idan halittacciya ce ita ma watan Allah ce kun fahimci magana yi za suka ce kalmar Allah da alƙur'ani ba halitta ba ne siffa ce siffar Allah ce Allah sa da kun gani sai yake cewa arrabi na hudu fadilatu hadha du'a ma iktisari ma da shifalar waccan addu'a ga ta kaɗan ce ga ta da takaitacciya ce amma tana da fadala a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq takaitacciya ce amma gafarla a karkashin ta da yawa al-khamisa anna kauna nabiy sallallahu alaihi anna kauna anna kauna shay yahsul bihi manfa'a dunawiyya min kaffi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min shay maliki cewa anna kauna shay kasancewar wani abu ya hasulu bihi manfa'a dunyawiyya a wannan abun akwai amfani a duniyance min kaffi sharrin daga kame wani shari abu ne aka yi shi a duniyance amma ya tsare ka daga wani shari aw jalabi naf'i ko kuma ya jawo ma wani amfani to la yadillu ala annahu laysa min ashir hakan baya nuna cewa ba shirka ba kun fahimta abin akwai yiwuwar in kai zai ma amfani amma amfanin da zai ma kuma ba zai ɗauke shi daga cikin layin shirka a wani lokacin domin ta jariba boka zai iya ba da wani abu kuma yi matsafi zai iya yin wani abu kuma yi yin abin shi ne zai nuna halal ne ba haka bai ko da abin ya tsare sharin ko da abin ya jawo amfani to ba zai fita daga layin shirka ba shirka ne kuma Allah cin hikimarsa iya da iko ya sa bokan yayi abin kuma yayi domin ta jariba an gane ko Allah iya da iko matsafin yayi tsafin kuma yayi tasiri domin tajriba Allah iya da iko shedan din ko aljanin yayi tasiri domin tajriba amma tajriban ba zai nuna kan cewa wai abin ba cirka bane ba an fahimta jawo ma amfanin da yayi ko dutse ka daga sharrin da yayi to hakan ba zai ce ba zai hana shi zama cirka ba an fahimta wannan sai malike cewa a babun mun gama shi ma wannan babi ko babu mina shirki an yastaghisa bi ghairillah aw yad'u ghayr aw aw yad'u ghayrahu iya daga cikin shirka shi ma an yastaghisa neman tanyo da agaji da wani Allah aw yad'u ghayrahu ko ka kira wani Allah a lokacin da bala'i ya zo maka kun ga can isti'aza ko nan kuma istigasa akwai bambanci isti'aza neman sani a kowane yanayi amma kuma istigasa neman tsari lokacin bala'i kun gane bambanci yanzu misali ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko za ka zauna a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq kaga neman tsari kake amma a lokacin kunci hankali da zaman lafiya tunda ba wani abu na bala'i ne ta so wani shine isti'aza isti'aza kenan amma istighasa shine lokacin da bala'i ya taso ma ambaci wani ba Allah kun gane bambancin wannan shine bambancin ko kana tafiya la kadara ce kan mota ya kwace ko kan mashin ya kwace ko wani abu na bala'i ya doso ko ka ga barawo ka akanka ko wani dan fashi ya tsare ka a lokacin ka ce wane ba Allah ba to shirka ne amma idan duk abin da za ka faɗa a lokacin Allah ya kamata ka ambata shi ne daidai kuma shi ne tauhidi akwai wani wani wani kafin ya musulunta aka ce lokacin ya kafirinsa ko ya musulunta mari da ƙarshe wallahu alam an ce ya zo manzan Allah sun fita irin da hira sahabai sun fita jeji haka to rana ta yi haka kowa ya ɗan samu bishiya ya ɗan huta kafin ranar ta ɗai sanyi a tafi da sai maza ya kuma gefe can haka ya samu wata bishiya ya karkashin takunci sai rataye ta kwaban sa bishiyar to wannan kafirin ashe iya fin bayan maza shi kaɗai yake bin sa da ya koma gefe ya kwanta ya rataye ta kwaban sa sai lallaba sai ji ɗauwale takobi na maza sallallahu alaihi wasallam ya zare takobi ya tsaya gaba maza sai ce man yamna uka minni yanzu nan waye isi ya tare ni daga kai waye isi ya tare ni a kan nama abin da na gada ba an fahimta sai mazala ce Allah abin da mazala ce ke wa zai tsare ka daga sharina zai ce Allah manzan Allah iya cewa Allah ko ya takobin ya faɗo daga hannun mutum sai ko manzan Allah ya ɗaga takobin ya riƙe kayansa ya ce kai ko manyan na uka ne kai kuma waye sai tare ka daga ni ita ai kai mai yafiya ne kai ba ka rama cuta da cuta kai mai abuwa ne amma yanda amma kaga wannan shine tsantsar tauhidi wa zai tsare ka daga shari da ce Allah kuma Allah ya tsare shi da kai ma ka koyi wannan duk abin da ya taso ma kar ka manta da kama Allah Allah shine igiyar da ba ta tsinkewa amma duk abin da ka dogara ga shi a wannan duniyar ɗaya biyu ne ko ya kare ya barka ko kare ka bar ko kare tare amma Allah baya karewa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara ga rayayya nan wanda baya mutuwa shine Allah duk wanda ya fi ka tawakkali ya fi kwanciyar hankali kuma shi tawakkali idan ya samu gun zama a zuciyarka har a jikinka masu ya bayyana za a ga ana ma kallon wahala amma kuma Allah ya raba maka asiri za a dinga ma kallon baka samu kana cikin damuwa da talauci amma cikin ka wallahi ba zai nuna ba sai ga wanda ya bi ka samu kuma shi an fahimci babin abun sa kuma tawakkali in ya zauna a zuci har a gangan jiki ya bayyana kamar ta kawaci ita ma an ta samu go a zuci har a jiki tana bayyana to da kamar kokarin siffantuwa da tawakkali duk matsalarka babba da karama ka faɗa wa Allah hakan zai ƙara ma kusanci ga Allah an fahimta kuma zai ƙara ma a zai ƙara ma zama kusa da Allah tunda shi Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya fiye roƙon Allah ya fiye ambaton Allah ya fiye addu'a to shi kuma wannan bukatar ta fi biya gun Allah amma wanda baya addu'a baya roƙon Allah baya kama sunan Allah eh lokaci lokaci shi kun bukatar suna da wahalar biya kuma inda akwai lokacin da yunus annabi yunus alaihi salam da kifi ya haɗe shi din nan ko qur'ani ya ba mu labari shi ma wani kifi ya ƙara haɗe kifin da ya haɗe shi a daidai lokacin sai ya tuna cewa ya yi wa Allah ba daidai ba ya saba wa Allah sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yayi wannan azkar to faɗin wannan azkar ɗin da annabi yunus ya yi azkar ɗin dama duk wani aikin alkhairi da in kai sama yake daɗiya yasa dama ce wal amalu salihu yarfa'u da aikin alkhairi da kai ko azkar ko karatun qur'ani ko sadaka ko kyauta ko sallah ko zumunci to sama Allah ke raga shi mala'iku suka ji tasbihin annabi yunus sai suka ci ai gaggawar buɗe masa kofa ya tafi zuwa ga Allah don domin wannan bayar mun saba jinta kullum tana yi wa Allah tasbihi kun fahimci karatu wannan muryar da take cikin damuwa yanzu to ku yi gaggawar bude mata kowa ta zuwa ga Allah tunda muna jin sa a lokacin da ba damuwar ma iya iya ambaton Allah yasa da masu kace ta'arraf ila Allah fi raka ya aribuka fi shidda kai kokarin zama kusa da Allah a lokacin da kake cikin wadata idan ka fada cikin damuwa kuma sai Allah ya san da kai ana fahimtar wannan saboda kai istighasa neman tanyo da agaji lokacin bala'i ga gun wani dan adam ko aljani to shirka ne ba zai biya ma bukatar ka ba kuma kai kafar musulunci wa qawluhu ta'ala Allah ta'ala yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kar ka kira wani Allah ba Allah ba kowaye shi sai Allah ce ma la yanfa'uka cikin abin da ba zai iya amfana ma komai ba sannan wala ya duruka ba zai cutar da kai komai ba haka Allah ya siffanta duk wani halitta ba shi ba la yanfa'uka wala ya duruka ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ba in amfani ne ya zo ma ta hanyar wani to Allah ne ya aiko shi amma inda wani ya baka kyauta wani ya ma alkhairi wani ya ba haka ba to Allah ne ya aiko shi ya baka shi dan aike ne an gane ku a wani ya zama sanadiyar cutar da kai wani ya yi sanadiyar jefa ka cikin damuwa to shi ma dan aike ne amma wallahi bai isa ba duk mutumin da wai iya gani shine ya jefa ka cikin matsala ko damuwa to in iya da iko zai iya raba ka da duniya kuma gaskiya bane gaskiya ne amma ko bai isa ba bai isa ba saboda kan cutarwa da amfanarwa suna ga Allah yasa ma ke cewa wa ma hum bi darina bi shaybi wa ma hum bi darina bi shay'in ko illa bi iznillah wa ma hum bi darina bihi min shay'in illa bi iznillah hatta shaydanu ba za su iya cutar da kai da wani abu ba illa bi iznillah ba ce da izinin Allah ko shaydan din ne ko tsafin ne ko tsatsuba ce ko binnabin nan ne ko aljin ne Allah ya ce wallahi bai isa cutar da kai da komai ba illa bi iznillah fati da izinin Allah zai sa abin yayi tasiri kai dan ajjara baka a ga in damuwa ta same ka wa za ka kama za ka kama Allah ne ko za ka je kai maka maka maka an bai bijan nan shi kuma an bashi istidraji yayi abu iya ganin tasirinsa ne yayi to shi ma za a bashi wani istidraji zai gane Allah ne yake kushi har in ya rudu da tsatsubarsa ce ko kulun motarsa to shi ma ya faɗa ramar haraka yasa da kai da aka yi wanda wanda da a cikin jarabawa yi an bai janna Allah ya ce ma la yanfa ka wala yaduruk fa in fa'alta har in ka aikata wannan ne kiran wanda ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ba to Allah ya ce fa innaka idhan min adh-dhalimin to a lokacin ka zama ɗaya daga cikin azalimai duk wanda ka kira ba Allah ba don yi amfani ga ko don yi cutar da ko ko kana jin tsoron cutar wasu ba Allah ba to wannan ka zama ɗaya daga cikin azali wa in yamsaka Allahu bi durrin Allah yace har in aka shafe ka da wata matsala wata larura to fala kashifa lahu illa huwa har in Allah ya shafe ka da wata damuwa ba me yayi ma damuwa ko akwai babu har in Allah cikin hikimarsa da ikonsa wata damuwa ta shafi ka da saninsa to ba mai cire ma wannan damuwar su shi shine wa in yamsaka Allahu bidurin fala kashifa lahu illa ba mai iya yayi ma damuwa sai Allah haka nan wa in yuridka bi khairin in Allah ya so ka da alkhairi fala radda li fadli wallahi ba wanda yake mai da farlan Allah ta kazuwa ba wannan da Allah muna karanta wannan ayon hankali ga zai kwanta zai kwanta wallahi zai kwanta dan adam ba abin da zai yi ba Allah ne yake da iko akan kowa yake cewa in cuta ta same ka da sanin Allah to ba me yayi wannan damuwar ko cutar sai Allah haka ne in Allah ya soka da alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda ya isa juya farlan Allah da ya kanka da ko ba wani wallahi bai isa ba bai isa ba sai Allah ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi ko dai cutarwar ko dai amfanuwar to Allah iya sa ta shafi wanda yazo daga cikin bayinsa wa huwal ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara shine mai yawan jinkai an bayyana wannan yau fa tauhidin ake tsantsawa yawa ƙara daura alawurji dan tauhidi iya da bukatar tsayawa sosai an bayyana kaga in ka fahimci wannan aya sai hankalinka ya kwanta kai dai ka yi ko da asuba azkar na neman tsari hanyar da za a bi wajen nema da samu duk karki amma yin abun final decision ba mai yake wasu Allah duk abin da za a yi ba yanzu misali mazan Allah sallallahu alaihi wasallam inda tsafi da tsatsi ba za ta iya sa manzon Allah ya mutu wallahi tun iya yaro zai mutu ba abin da ba a yi masa ba amma Allah bai yadda ba sai da ya kai iya inda Allah ya ba masa ga annabi Musa annabi Musa da Allah ya so ya nuna ikonsa sai ran gidan Fir'auna Fir'aunan da yake aikawa in an yi haihuwa a aika in namiji ne a ɗauko shi a yanke shi don bokayen sun faɗa masa cewa a wannan shekara za a haifi wanda zai sanadiyar mulkinsa haka bokaye suka faɗa Fir'auna kuma a wannan shekara kai aka haifa annabi Musa da Isa an bayyana mahaifiyar annabi Musa ta haife shi kuma namiji kuma a lokacin Fir'auna ya tura su ci abin nan masu zagayen gidaje in an yi haihuwa zuwa faɗa masa ji a ɗauko ɗan hayanka sai Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi da ilhama wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza kibti alaihi faliqihi fil yammi sai Allah ya ce wala takhafi wala tahzani inna ratuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya ce na kimsawa dinda ba ba mala'ika aka yi kuma ta ba ba annabi ya bace Allah ya kimsa mata a zuciyarta ki shayar da dinki idan kin ji tsoro za a zo a yanka shi to ki ji ba shi a ruwa kawai haka Allah ya samu da wannan fa iza kibti alaihi fa alqihi fil yam haka ta yi kuwa da ta ji tsoro kar a zo a ritsa annabi Musa a gida a yanka shi ita ne ma akwatu ita sa shi ita je ba shi a ruwa kawai sai Allah ya ce wala takafi wala tahzan karki ji damuwa karki yi tsoro inna ratuhu ilayki ko ba danki ba zan da miki da kayanki sannan kuma zan sanya hai cikin manzannin Allah kuma haka aka yi ya je gidan fir'auna matarsa ta ce ka a kashe shi mu rike shi da da an ce a yanka shi ko a kashe shi aka ce a tunda har ya zo gida a bar ya zama da a sa an yan fa'ana a wani tattakidahu walad ta ce a mu rike shi da akwai yiwuwar zai amfane mu sai Allah ya ce ke ka ba zai amfane ki da an fahimta ya sa matar fir'auna musulma ce mumina ce kafin ta mutu ma Allah ya nuna mata gidanta a aljanna tunda ta so abin da Allah yake so an fahimta nan daga nan sai aka gayyato masu shayarwa duk wanda aka ba shi aka yi annabi Musa ta shayar da sai ya kisha wa haramna alaihi al-madadi min qabl sai muka haramta mai ya kawo maman kowace mace ‘yar uwarsa dama ta bi shi, da ta ga a kawo wannan mata bai kama nunanta ba, a kawo bai kama ba, sai take cewa a ba zan nuna muku wani gida ba ba, gidan suna shayarwa, kuma in su yi wa haram na alaihi maza da bil kamar ko, fa ƙalar hal adullukum ala ahali baitin yakfulu na hula kuma hum lahu nasibu sun iya shayarwa za ta shayar kuma za ta yi wa ɗanku nasiha alƙawarin Allah da shiga faradar nahu ila ummi sai ga annabi Musa an mai da jojin yata masa daga ina daga bila da sojoji masu gadi da kayan abinci da kudi a kawo wajen babarsa mahaifiyarsa ta shayar da shi kuma ana biyan da kudi kuma sun samu matsayicin daga daga gidan fir'aun aka turo a yakin gidan ya zama wata kowace ɗaya kwata wani wata karamar bila Allah ke ai yace ina radu ilayki to Allah da yayi wannan kuma sai ka ce akwai abin da zai gagare shi to wannan shine Allah ka yadda da Allah kawai sai ka huta ba abin da Allah bai iya ba abin da Allah ko ba zai maka amma in jannan sai Allah ta'ala yake cewa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim suratu yunus aya mai namba ta 106 zuwa 107 wa qawluhu fadin Allah ta'ala inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan وتخلقون إفكا إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله yake cewa innama ta'buduna min dunillah abin da kuke bautawa ba Allah ba sai Allah ce authanan duk gumaka ne hayaniya ce kama kame ne an gane ko wa takhluquna ifka kuma da kanku ga kirkiri wannan ƙarya ce bautar gunki ƙarya ne bautar wani Allah ƙarya ne duk abin da za ka bautawa ba Allah ba to Allah ya ce if ne ƙirƙiran ƙarya ne ba daidai ba ne ba shi da alamar maza ba gaskiya sai Allah ta'ala ke ta innal ladina tad'una min dunillah waɗannan da ake bauta musu koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba su ne suke mallakar arzikin ku ba arzikinka baya hannun boka baya hannun shedani baya hannun aljani an fahimta arzikinka agun waye yake agun Allah yake yasa ma yace faftagu indallahi rizqa idan zaka nema arziki ku nemi shi agun Allah faftagu ku nema indallahi rizqa ku nema arziki da rufin asiri agun Allah wa abuduhu ku bauta wa Allah washkuru lahu kuma ku gode masa ilayhi turja'un dukkan makoma tana ga Allah subhanahu wataala ana fahimta a suratul ankabut aya mai namba ta 18 malik ya cewa wa qawluhu fadin Allah ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin suratul ahqaf aya ta 5 zuwa ta 6 Allah ya ce wa man adallu ba wani batacce da yafi mimman yad'u min dunillah ga wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba duk wanda yake neman wani abu da Allah ne kawai yake yin sa a gun mutum to wani shine batacce nan ba dai kenan haka Allah ya sa mai suna adall batacce babu ga wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba Allah ce mallayensa jibu lahu ila yawmil qiyamah wanda kake kiran nan ba Allah ba zai taba amsa ma ba daga nan har tashin alkiyama an gane da kyau duk wanda zaka sa a gaba kaman kaza ka raba da kaza in dai ba Allah bane to Allah ya ce wallahi ba zai ma ji ka ba daga nan har ranar alkiyama kaga aikin manzo kake kira ba zai ma ji ka ba ba zai amsa maka ba mallayensa jibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun su ɗin wanda ake kira sarraf kana da kiran masu kiran su ɗin su ma a gafalin suke ba zama ana yi ba ka dinga kama sunan wane ya wane ya wane to shi ma ya gafala da kai ta kansu yake yi balanta na ma ya kuye ji abin da kake faɗa ma wa idza hushira nas idan an tada mutane a ranar alkiyama kanu lahu ma'ada'an da wanda suke kiran wani Allah ba Allah ba da su ababan kiran za zama to abokan gaba duk mai kiran aljani ko shedan ko wani wali ko wani shehi ko wani wanda yake neman tanyansa da agajinsa a duniya cikin abin da Allah ne kawai yake yi to Allah ya ce sai sun zama abokan gaba da shi a lahira kanu da huma ada'an wa kanu bi ibadatihim kafiri sai sun zama to sun butulce wa kiran da suke musu al-kufru ana shine butulci wanda kake kira in bai amsa ba ai ya maka butulci ko to Allah ya ce su wanda ake kira za su yi butulci ga masu kiransu ɗin ba za su amsa musu ba ba za su maji su wa kauluhu faɗinsa ne ke cewa amman yi jibul mutsarra idan da abu waye ka shi fusu'a waye ja'alukum kulafa al'ard a ilahun Allah ƙalilan mata zakaru Allah ke cewa amman yi jibul mutsarra wane ne yake amsawa mutumin da yake cikin damuwa mutumin da ya tafi durkushewa ko ya tafi halaka iya cikin matsuwa ta ƙarshe shi ne almurtar wanda iya cikin damuwa da tashin hankali Allah ce wa yake amsa masa kiransa iza da ahu a lokacin da ya kira shi wa yake shi fusu'a Allah ce wa yake yayi damuwa ne ne wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne yaso ya ganku halittu a bayan ƙasa Allah ce a ilahun Allah akwai wani Allah daban da ba Allah gaske ba babu yace qalilan ma tadhakkarun kadan ne suke wa'azantu kaga ashe damuwarka ko daga ƙasa ta tabo sama wanda zai ji ke yayi ma ita Allah ne an fahimta Allah ne mai yayi bakin ciki wani abu ya zo ma ya tsaye ma a ranka damuwa da bacin rai da bakin ciki to hada shi da Allah in ka hada shi da Allah wannan damuwar za ta kushe daga cikin azakar da manzon Allah ya koya mana wajen yayi damuwa akwai yawan maimaita Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a in damuwa ta same ka dinga maimaita wannan manzon Allah ya ce wallahi Allah zai dauke ba damuwa an fahimta ko kuma la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ita ma wannan wuridi ne na damuwa duk inda damuwa da ɓacin rai da bakin ci suka ma yawa kama wannan wuridi cikin kankanin lokaci Allah zai da baka da wannan sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana to Allah ya ce shine ya kashi kusuwa shine mai yayi damuwa da bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma Allah ne ya sanya ku kalifofin sa bayan kasa sai Allah ya ce akwai Allah da zai iya wannan ba Allah ba babu ya Allah Allah ne kada ya sai wannan warawa tabarani bi isnadihi imamu tabarani ya rawaito hadisi da isnadin hadisin annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin akwai wani munafiki da yake cutar da masu imani munafiki ne amma iya cutar da mu'minai iya lababawa ya cutar da su an gane ko fakala ba'dhum sai wa'ansu daga cikin sahabbai a lokacin suke cewa qumu bina nastaqisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hada min hada almunafiq mu je mu ce manzon Allah ya taimake mu mana game da shirin wannan munafiki mu je mu ce manzon Allah ya ka mana taimako da agaji an fahimta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna ma ko kuma innahu la yustaghasu bi wa inna ma yustaghasu billah ni ba a nema na lokacin bala'i Allah kaɗai ake nema injiwa eh inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kira na a lokacin bala'i ba a neman gudunmawa ta da tanyo na a lokacin bala'i da tashin hankali wa ake kira Allah haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna ma innahu la yusghafu bi inna ma yusghafu billah da Allah kaɗai ake neman tanyo da agaji haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta fihi masail al'ula an na atafu du'a alal istighasa min adafil am al-khas da aka raba addu'a da kuma istighasa adafi ne na am al-khas kamar adafi ne aka yi na abin da ya game kowa da kowa zuwa ga kibantaccen abu ita addu'a ita ce am istighasa kuma khas an fahimta ita istigasa helo he wani yanayi ya kasance amma ita addu'a kuma tana higa kowane lokaci asaniya tafsiru qawluhu ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka mun ji wannan ko fasarar Allah tafsirin fadin Allah da yake cewa karka kira wanda kuma bayan Allah wanda ba zai cutar da kai ba ko ba zai amfana da kai ba asalisa na uku anna hadha huwa shirk al-akbar kiran wani Allah dan ya baka taimako da agaji to iya cikin babbar shirka الرابعه ان اصلح الناس mafi salaha da inganci cikin mutane law yaf'aluhu koda koda shine ya aikata irda li ghairillah sara min adh-dhalimin ya aikata neman yardar wani Allah ba Allah ba to ya zama daga cikin azzalimai duk salaharsa duk ilimin sa inda ya nemi yardar da wani Allah cikin yardar Allah to ya zama azzalimi al-khamisa nabiyar tafsiru al-aya allati ba'daha mun ji aya take bayan ta ko as-sadisa kaunu zalika la yanfa fi dunya ma kaunu kufran bayan kafirci ne kuma a duniya ma ba zai amfane ka da komai ba tunda Allah ce ma la yanfa uka wala yaduruka as-sadisa tafsiru al-aya ath-thalisa akwai aya ta uku ita ma an fassara ath-thamina na takwas anna talabar rizq neman arziki la yanbaghi illa min Allah neman arziki baya halatta kai agun kowa sai agunwa sai agun Allah an bayyana kama annal janna la tutlabu illa min kamar yadda aljanna ba a neman ta agun kowa sai agunwa sai agun Allah to haka nan arziki ma ba a neman sa agun kowa sai agun Allah subhanahu wataala at-tasi'a na tara at-tafsiru al-ayatu rabi'a akwai aya a baya mai namba ta hudu ita ba an fassara ta al-ashira na goma annahu la adall mimman da'a ghairillah ba wani batacce da ya fi mai kiran wani Allah ba Allah ba shi ne ɓatacce in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Alkami alhadiya ashara na goma sha ɗaya, annahu ghafil an duwa idda'i, shi wanda ake kiran ya gafala da kiran mai kiran, laye dari anhu, bai ma san abin da yake yi ba. Duk wanda za ka kira ko a cikin kabari, ko ma ba gan shi ba, in dai ba Allah ba ne, to ya gafala bai ma san kana yi ba. Asaniyatu ashara na goma sha biyu. anna tilka da'awa sababun li bughdil mad'u lidda'i wa adawatihi lahu duk wanda ake kira ba Allah ba to ranar alkiyama sai an zamto baran baran sai an yi gaba tsakanin mai kiran da wanda ake kira an fahimta kuma Allah idan kana kiransa kuma za ka ƙara matsa kusa da hiyya so ka ya baka ta yau da aka ci amma duk wani Allah ba Allah ba kana kiransa ƙarshensa ku yi rigima tun a duniya ba lantana ajiyar lahira as-salisatu ashara na goma sha uku a tasmiyatu tilka da'awa ibada lil mad'u kiran wanda ake kira ba Allah ba kiran Allah ya bai sunan ibada ka kirawa ne taimake ka cikin abin da Allah ne kawai yake yi ko ya kama agaji cikin abin da Allah ne kawai yake to ya zama ibada ke kana bauta masa arabi'atu ashara na goma sha hudu kufurul mad'u bi tilkal ibada shi bai kiran wani da wannan ibada da yake ta kiran wani Allah ba Allah ba to ya zama kafiri alkamisa ashara na goma sha biyar anna hadhihi sababu kaunihi adallun nas iya kiran wanda ba zai ji shi ba ba zai amsa masa ba he ya zama to shine mafi bata daga cikin mutane as-sadisatu ashar na goma sha shida tafsirul ayatul khabisa akwai aya mai namba ta biyar a ƙasa da muka fassara ta as-sabi'atu ashara na goma sha bakwai al-amru bil ajib al-amri ne ban mamaki wa huwa wa huwa iqraru abadatul awsan shine tabbatarwa da masu bautar gunki suka yi annahu la yujibu al-muttara ila Allah ba mai amsawa mutumin da ya shiga cikin damuwa da takura idan ba Allah ai Allah cewa ka faɗa wa kafirai ka tambaye su amma yujibu al-muttara idza da'a wa yake amsa mutumin da ya faɗa damuwa ya faɗa dab da halaka wa yake amsa masa kiransa idan an kiraye shi waye ka ci fusu'a waye ke yayi damuwa waye ja'alakum khulafa al-ard waye sanya ku kalifofin sa bayan ƙasa a ilahu ma Allah akwai wani Allah ba Allah ba babu yaska biya manzon Allah amsa Allah ne yake yi kaga sun ma sun amsa cewa Allah ne kada yake fito da mutum a cikin damuwa an bayyana wali wali ajali haza saboda wannan yad'unahu fi shada'i mukhlisina lahu din hatta kafirai ma kafiran da idan sun shiga cikin bala'i Allah suke kira an fahimta sun san ba Allah suke bautawa ba amma wallahi in sun ga bala'i Allah suke kira wa idza ghashiyahum mawjun kazulali ni Allah da'aw Allah mukhlisina lahu din idan sun shiga cikin jirgin ruwa ya fara tangal tangal zai kife da su a ruwa yake suna kama sunan Allah ya Allah ya Allah aka Allah ya faɗa duk da ba musulmai bane to amma yanzu abin bakin ciki za a ga mutum iya shan wahala ta bala'i a duniya amma iya da boka ko ba haka bane iya shan wahala ba daɗi yake ji a duniyar ba amma kuma iya kama sunan wani Allah iya kira da ya taimake shi amma su kafiran da in kaga sun kama sunan wani Allah a lokacin walwala da jin daɗi amma lokacin bala'i Allah suke koma kansa amma yanzu abin damuwar da lokacin jin daɗin da lokacin bala'in mutane yanzu ba sa kuma zuwa ga Allah ai kuna gani abin da ya faru ba sati biyu ba wani ya je kabarin wani shehin sa yake faɗa masa damuwar fetur yayi tsada ba a zumunci yanzu ana cikin wahala ka taimake mu yadda ka saba mana nan ya taya wa waya kaga wannan wahala ake sha ba amma kuma wani Allah yake kira amma su kuma kafiran da a lokacin wahala Allah suke kira kaga wannan har ma a ce dama dama su din ma dama dama su dama dama mana amma yanzu mutum dai a yanzu dai in bai san Allah Allah bane to ba san lokacin da zai gane Allah Allah bane a yanzu dai har in kana da damar zuwa ka kira wani Allah akan ya taimake ka a yanzu dai to ban ga lokacin da zaka san Allah ba ko an bayyana nan to malaki cewa a al-asami na ashara na ƙarshe ne 18 himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid yadda manzon Allah biya tauhidi kariya ah wa ta'addubu ma Allah ko manzon Allah iya da ladabi tsakaninsa ga Allah an fahimta ya biya tauhidi kariya ko manzon Allah mai cikakken ladabi ne zuwa ga Allah subhanahu wataala mun zo ƙarshen babi kuma za mu tsaya ne insha Allah lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka ka warkar da majinyatan mu Allah ka ji kan mu mutum Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da ya dabe mu ya karfin mu Allah ka mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka kasar mu Najeriya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya duk abin da zai zama mana damuwa da matsala Allah ka mana maganin sa Allah ta'ala wannan damuna da aka yi da kaka da take cikin ta yanzu Allah ka sanya mata albarka abinda aka noma aka samu Allah ya masa albarka Allah ta'ala ya tsare mu daga talauci da bala'i na duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu ka dafa mana da mu da wanda suke neman addu'o'in mu a duk inda suke Allah ka amsa mana muna roƙon Allah ta'ala duk mai taimakon addini a duk inda yake Allah ka taimake shi yan midiyar mu Allah ta'ala ka dafa musu Allah ka taimake su duk mai dafa wannan da'awar a boye ko a fili da dukiyarsa ko da shawararsa ko da iliminsa Allah mai sakayya da aljanna da mu da su duka Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ya amsa mana addu'o'in mu duka shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya masa sakayya da aljanna Allah ya jika mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu duka Allah ta'ala ya ƙara masa buɗi cikin harkokinsa da mu duka Allah ya bashi tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa da mu duka Allah ta'ala ka amsa mana ka amsa masa duka ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله